ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين قبل وجه السفر شكرا تدبو دري هدو da 43 hijiriya wanda ya dace da biyu ne ga watan goma ko shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na sayil bukari za mu tashi a babu tafsir suratul tauba faɗin allah wa ala salasatin ladina khullifu wa ala salasatin ladina khullifu na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على الله وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما ربت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يقول إن الله هو التواب الرحيم قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن عائد قال حدثنا اسحاق بن راشد عن الزهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن مالك عن ابيه قال سمعت رسول سمعت ابي سعد بن مالك وهو اهل الثلاثه الذين كتب عليهم انه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوه غزاء غير غزوتين غزوة أخرى وغزوة بدر قال وأجمع بسلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهر وقل وقال قل ما يقدم من سفر سافره إلا ظهر وكان يقرأ بالمسجد ويرقى ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا وكلام سائلنا ولم ينهى عن كلام أحد من المتكلمين غيرنا فاجتنب الناس كلام كلام كلامنا فرددت كذلك حتى قال علي الامر وما من شيء الي من ان اموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم او يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون من الناس بتلك المنزله فلا يكلمني احد منهم ولا يصلي علي ولا يسلم فانزل الله توبتنا توبتنا على نبيه حين بقي ثلث آخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أم سلمة وقال أم سلمة لبسنة في أمر في شعري معنية في أمري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلمة يا أمة يا أمة نعم نعم شكرا يا أم سلمة شكرا
طيب على كعب قالت فلا أرسل إليه فأبشره قال إذا يأكلكم الناس فيمنعكم النوم سائر الليل حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه سنة من القمر وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن أمر عن أمر الذي قبل من هؤلاء الذين اهتدوا حين أنزل الله لنا التوبة فلما ذكر فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكر شر ما ذكر به عاد قال الله يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله
malin ya kawo mana wannan aya ta cikin suratul tauba وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه إن الله هو التواب الرحيم wanda ake nufi Allah ya yafewa mutane guda uku wannan wa'ala talata nasak ne nasak ne alal nabi wato lamirin yana komawa maganar tuba ne cewa Allah ya yafe wa annabi to Allah kuma ya yafe wa wasu mutane guda uku waɗanda ba su je yaƙi ba su ne alladina kullifu waɗannan mutane su ne ka'abu ibn malik al-aslami ka'abu ibn malik al-aslami hilal ibn umayya da kuma murara ibn rabi'a ka'ab ibn malik al-aslami hilal ibn umayya sai murara ibn rabi'a al-amri الذين خلفوا أنا نفهم الذين تخلفوا بس جياجين تبوك با كوكما وأن الله يبرأ الأمر خلف الله أمره سبودا سنك سجياجي da Allah ya umarni a ji ƙasa ce musu ƙunci duk da faɗinta duk faɗin ƙasan duniya gaba ɗaya sai suka ji ta musu matsi idan bala'i ya yi bala'i kakan wayi gari ka ji duniya ta maka matsi wallahi yanzu kana zaune a nan ba wanda ya matse ka ba wanda ya takura maka ji za ka yi a takure kake saboda masifa saboda bala'i Allah ka kare mu da dukkan abin da zai tayar mana da hankali duk abin da zai matse mu ko ya dame mu ya ubangiji muna neman rangwamen ka muna neman afuwa shine ma'anar wa zaqat alaihimul ardu bima rahubat ay ma asihatiha sa'ati sa'atiha tare da yalwar duniya da fadinta amma wallahi saboda yanayin da suka shiga Allah ya watsa kashin su yace a rabu da su annabi ya ɗebi kwanaki sama da hamsin baya kula su kuma ya hana a yi musu magana sai ƙasa ta musu kunci ba wannan ba wadaƙat alaihim anfusuhu rayukansu suka yi musu kunci suka kasa yin haƙuri yana daga cikin abin da zai jarrabe ka ya kai uwa a rayuwa Allah ya ɗora maka fitina kuma ya hana ka haƙuri malam wannan yana cikin masifa Allah tabaraka wata'ala ya dora maka masifa kuma ya hana ka yin hakuri akan masifar kaga idan mutum bai yi hakuri bane za ka shi ya gigice in bai yi hakuri bane za ka ga ya rude idan bai yi hakuri bane za ka ga ya shiga uku kaga alamar tashin hankali a tattare da shi to amma yana cikin hikima ta ubangiji ta'ala da wato yalwatawarsa sai ya dora ma bala'i kuma sai ya baka hakuri ka rinka tunawa da cewa akwai Allah wa baqat alaihim anfusuhum mana rayukan sun musu kunci sun kasa yin hakuri wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayh kuma suka zannu suka sani kalmar zannu anan alimu ake nufi zannu alimu kenan sun riga sun gane wato babu wata mafaka ba masakada ba makama in ba sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ba dole sai sun koma ga Allah kawai shine zancen to shi ma yana daga cikin taimako da ubangiji zai maka in Allah ya sa ka shiga cikin wani yanayi ka gane cewa ba wanda zai taimake ka in ba Allah ba Allah malja'a ay la mafarra min azabillah babu makawa babu maguda daga azabar Allah in ba ilaihi sun tuba koma zuwa gare shi ba bi taubati wal istighfari wato da tuba da neman gafarar ubangiji tabaraka wataala thumma taba alaihim daga baya kuma Allah tabaraka wataala ya karbi tuban su suka nemi Allah ya yafe musu sun tuba ya yafe musu bil qabuli war rahma li yatubu dan su samu istiqama ala tauba liyatubu don su samu dawwama akan tuba ya yafe musu ne don su tsaya akan tubansu su kafu saboda Allah baya son tuban dan muzuru menene tuban dan muzuru shine wato mutum ya tuba ya dada koma kan laifin da inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mai karban tuba kuma rahimun wato mai tausayi mai jin kai ba da tauba imam bukhari ya kawo hadisin malaminsa a muhammad ibn nazar an-nisaburi daga malaminsa ahmad ibn abi shuaib yace haddathana musa bin a'yun daga ishaq ibn rashid al-jazari daga imam zuhuri muhammad ibn muslim az-zuhri yace akhbarani abdurrahman ibn abdullah ibn ka'b wannan hadisin abdurrahman dan gidan abdullah dan ka'b jikan ka'b ibn malik ya bada labari daga baban shi shine abdullah dan ya faɗa daga mahaifin ya ce sami'tu abi naji babana yana fada shine kab ibn malik wa huwa ahadu salasa yana daga cikin daya daga cikin mutane uku da qur'ani yayi magana akan su waɗanda ba su je yakin tabuka ba ko wanda Allah ya wato rabu da al'amarin su akai musu uquba to babana yana daga cikin su ɗayan hilal ibn umayya ɗayan burara ibn rabi' alladina tiba alaihim wanda tiba ana nufin aka karɓi tubarsu bi kasar alfauqiyya kenan wa sukun tahtiyya wannan majhul ne na taba ya tubu tiba annahu lam yatakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghadaha qattu ghayra ghazwatayn ghazwatul usra wa ghazwatu badr babana ya faɗa cewa bai taɓa ƙin zuwa yaƙi ba cikin yaƙuƙukan da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ba yaƙuƙuka guda biyu ba ghazwat al-usra da kuma ghazwat tabuka yaƙin badr badr kai afwan ghazwatu badr da ghazwatu usra ghazwatu usra ita ce ghazwatu tabuka ne wanda ne ya kan guda biyu baba na yake cewa fatimatu sidqi wato rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne kokari in hada sidqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na himmata cewa zan gaskata annabi ma'ana zan yi wa annabi gaskiya zan ga yawa manzon Allah gaskiya idan ya tambaye ni ba zan masa ƙarya a riwayar Ushmaihani wa ajma'u sidqi dukkan gaskiya ta na hada ta gaba ɗaya ce wato sai na gaya masa tun da labari ya zo masa cewa ba da yaƙi ba imamun nawawi ya kawo abin da ya faru a cikin yaro salihin kisa shi lokacin da za a je yaƙi shi kabu dan malik wannan wanda muke magana a kansa yana da yalwa yana da wadata yana da lafiya yana da dabbar da zai hau amma haka kawai ya ce ba zai je yakin nan ba ya ce sai na fita kamar zan bi annabi sai zuciya ta ce kai ka dawo kawai kamar zan je yakin nan sai zuciya ta ce kai karkace wallahi har aka je yakin nan mala ya aka tafi to yana ganin zuciyar take gaya masa cewa ai yawan mutanen nan ma annabi bai zai gane ba ka je ba ai in Allah ya sa da ana isa gurin yakin filin yakin tabuka kawai sai annabi ya juya sai ce ina ka abu dan malik ina ka abu dan malik kaga annabi ya gane baya nan kenan Allah ya sanar da shi cewa bai zo ba aina ka abu bin malik aw ma fa'ala ka abu bin malik me ya faru ka abu ibn malik bai zo ba kai ta bada amsa a ce kaza a ce kaza a ce kaza har ma aka tuhunce shi ma da munafurci ma to daga nan fa wani kuma ya kare shi to wannan abin da yake nuna mana shine ya koyan wana duk lokacin da mutum zai yi abu wai yake tsammanin Allah bai sani ba ko kuma yana ganin kamar ya sha to wallahi idan kai wasa wannan abun shine sababin tonan asirinka a rayuwarka sababin tonan asirinka a wajen Allah ko kuma sai ya fara da masallaci sai raka a guda biyu sallallahu alaihi wa sallam yace wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kalami wa kalami sahibayya annabi yana zuwa a wata riwaya ka abu yaje ya zauna annabi yace shi me yasa baka je yaki ba yace ya rasulullah inda na zauna gaban wani ne ba kai ba wallahi ina da zalakar zancen da zan gaya masa kuma yadda da ni amma matsala ta na zauna gaban wanda in nayi ƙarya ma Allah zai gaya masa dan haka ina shaida ma ba da wani uzuri haka kurum na ki zuwa yakin nan ba dalili yace haka kawai annabi yace to tashi ka tafi sai Allah yayi bayani akan sha'aninka ba ruwanmu da kai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunce hukunci kawai mala annabi ya daina kula shi zai zo masallaci ya yi sallah a gefen annabi da annabi ya gan sai haka sai juya fuska sai ya sake tashi daga nan wurin sai ya daɗa dawowa inda manzo Allah ya ajiye fuskar tasa sai annabi ya daɗa juyawa zai zo yawa annabi sallama ya ce assalamu alayka ya rasulullah annabi ko motsa harshen sa bai zai ba aina kwarai kuwa shi ya ce a amsa sallama umarni ne a na dole amsa sallama musulmi amma akwai laifin da mutum zai yi an ɗauke wannan wajibcin ya zo ya mai sallama ya ce wallahi tunani nake shin annabi ma ya motsa leɓansa ya ƙi kula shi sannan annabi ya daɗa saka doka wa sahabbai ya ce kada wanda ya kula wannan mutumin da shi da ‘yan uwan sannan guda biyu da suka isa je yaƙi haka kawai ba uzuri munafukai sun zo sun ba da uzurinsu na ƙarya sun tafi su ma Allah ya san uzurin nasa na ƙarya to kaga wannan wannan yake nuna cewa wani lokacin makaryaci zai iya yin abu ya sha ya tafi kai da ka rike gaskiyan kuma ka fada ibtila'i kun lura da wannan a rayuwa an zo ne an tsare mutane ana musu kaza ana musu kaza sai wani ya zo ya karya sai ya ce wuce wani ya zo shi ma ya karya aka ce wuce kai kuma da ka zo ka ce wato gaskiya za ka faɗa sai ka tsaya ka gaya musu gaskiya ka ce to tsaya a nan wani aga wani sai ce a to ba gaskiyar kuka riƙewa mu ai mun tafi to yana iya yiwa Allah ya jarrabe ka kana kallon makaryaci ya wuce kamar yanzu yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a ƙasar da ai mutum ya zo ya ƙarya yana mu'amala da ƙarya sai ga ya kai labari amma in ka ce gaskiya za ka yi to sai ka gama da jarraba to wannan baya nuna ba yana nuna cewa mu daina yin gaskiya ba ne a'a wallahi wallahi malam mai gaskiya ko da ya gamu da ibtila'i to sai Allah ya kubutar da shi akan yakan Allah yakan yi masa hakan ne dan ijarrabe shi kuma ya bashi lada ku fahimci wannan yana da muhimmanci matuƙa kwarai da gaske yanzu waɗannan bayan Allah da muke karanta issasu ai gaskiyar suka faɗa Allah ya jarrabe su da sun yi ƙaryar da sai su wuce amma sun ce su gaskiya za su faɗa suka faɗi gaskiya annabi ya ce to a daina kula su kowane sahabi guda ɗaya kar in kama wani mutum da ya musu magana kwata-kwata waɗancan dai guda biyu suka koma gida suna ta kuka kawai ai dattawa ne suka yi ta kuka suka yi ta kuka suka zauna ya ce ni kuwa da sauran ƙarfina ya ce hakan dai zan fito in ta kwaramniya a madina ko zan samu wanda zai kula ni ya ce wallahi ko mutum ɗaya a cikin sahabbai wallahi ba wanda ya kula shi ka duba malam tsabar bin umarni da sahabbai suka ginu a kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na je gidan wani na je gonan wani dan uwana na ce shi kan barin je inda dangi na ne ya je ya same shi a gonarsa ta dabino yana aiki ya ce ya buga mai sallama ya ce ya ga wallahi ko kula shi bai ba a daji ne fa eh kuma ga yan wataka ya ce har da kai din ma ya ce yanzu wani na haɗa ka da Allah baka san cewa na yi imani da Allah da manzan Allah ba ni ka abu baka san cewa na yadda da Allah na yadda da manzan Allah ba ya yi shiru ya ce na haɗa ka da Allah magiya nake maka sai ya juyo ya ce masa Allahu alam ya ce Allah ne ya bar wa kansa ne ko ka yi imani da Allah da maza Allah ka yi imani da Allah da maza Allah za ka ƙi zuwa yaƙi jama'a wannan mutumin fa sahabi ne fa babba amma ku duba jarabawa da ya shiga an gwada imaninsa kuma don a nuna maka lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaske yake yi a cikin sha'aninsa duk wanda ya yi ba daidai ba wato sai an ɗau mataki a kan shi ya ce ina cikin wannan yanayi sai ga wata wasiƙa ta zo daga wani sarki maliku gassan sarkin gassan kafiri ne kawai sai ya aiko wa kabu malik ibn malik takarda ya ce ya kawo labari ya zo mana cewa wannan mutumin naka annan sahibaka qad jafak wannan mutumin naka yana nufin annan muhammadu tunda kafiri ne ai mun ji cewa ya munana mu'amala gare ka ya daina kula ka ya daina kaza ya sa a daina kula ka a daina harka da kai falhaq bina wasik ka taho ka zo wajen mu kawai mu za mu taimaka maka ka rabu da shi kawai ka taho wajenmu kawai ka abu ya duba wannan takarda ya ganta ya ce tab ya ce yanzu wannan wannan yanayi wannan musiba ta kai ga har yanzu kafiri yana sha'awata ni yanzu gaba ɗaya an fidda ni gabaki ɗaya kenan kenan subhanallah hatta kai ga yanzu kafiri ne yake taya ni in zo mu je mu kafirci yace to wannan wani irin bala'i ne na daban na shiga malam ta kai ga zai je kasuwa fa kaga dai kasuwa da mutanen ƙauye da mutanen gari da waye da waye yace bari ya je ko Allah zai same shi zai taimake shi ya samu wata ƴan rumfa ya zauna a ɗan hira da shi wallahi duk kasuwar ba mai kula shi har mutanen ƙauye duk labari ya kai annabi ya ce a daina kula ya ce sai dai mutane su ta nuna shi kunga wancan kar a yi mai magana ya je dan taya kaya da sunan zai siya sai a yi kula shi musuluncin ɗaya ne kuma bin umarni suke yanzu waɗannan mutanen sahabban nan malam kuna da abin da za ku gwada imanin su da ku kai yanzu in yanzu ne aka ba da umarnin ai yanzu ma zai ta samun takaddu na me na ma gayyata ma wanda za su taimaka masa ma wani ma musulmin ma zai je ce kai da Allah zo mu harkar mu kaji da lauyoyin da za su kare shi wallahi lazimu nake ga mu buhu su su ɗebo gero ko masara nan haka ya ya shammace shi ya sulmuka masa wukan a cikin cikinsa sai ya kwantar da shi sai jini sai mutuwa an kama mutumin nan ta ce wallahi wala yana nan a daure a kurkuku har yanzu ba a kashe shi ba mu kuma ba a ba mu diya ba ko ba a ce mana komai ba ta ce daga nan aka ga zan haukace bakin ciki ya dame ni wani dan uwana ya biya min kudin umra ya ce ki tafi saudiya ki je ki addu'a ta ce daga zuwa ma da sunan yin addu'ar ma na gidawa na zama takari kawai ga aiki nake a gidan larabawa yana ina yana da wata mata bugu min ita ma take fada ita kuma kaninta aka yi wa haka kawai wasu yara a anguwa suka kama yaro suka kashe shi suka je wani kango suka tona rami suka bunne yaron wallahi haka kawai su ba ma kuɗi suka karɓa ba kuma bincike ya sa ashe lokacin da suka ɗauki gawan yaron suna tonawa za su binne ashe wani ya gansu dama haka rayuwa take duk yadda za ka yi da abu da ɓuya kana gaba kowa watakila wani yana nan a ɗakinsa ya leko zai tofar da yawo a windonsa ba ka sani ba ya ganka kana ganin ba wanda yake ganinka kawai kai gaskiya ka huta suka tona rami suka binne su kuma aka zo aka kama su aka kuma yi hira da su yan jarida suka hira da su suna nan yau su ma sama da shekara bakwai wallahi ba a kashe su ba kuma kana nan za ga an sako suna tafiya kasan nan malam ba a daukan doka ba a hukunci shi yasa mabarnata suke barnar da suka ga dama amma mulkin annabi administration na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da haka ba kawai annafsu bin nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhun bil udhun was sin bil sin wal juruh qisas duk wanda yayi kawai ai masa da ba dan mukun husulunci ya sanya in an kashe a kashe ba da an yi ta kashe-kashen mutane amma wallahi da za a gwada wannan dokar ta musulunci duk wanda ya kashe wani kurin a ɗauko shi gaban mutane shi ma mai a kashe shi to wallahi da an zauna lafiya amma ya lait da mutane nan suna cikin hali suna cikin kakani kayi ba wanda ya kubuta kuma duka wannan abubuwan suna faruwa ne yan uwana saboda mun bar Allah daman in aka bar Allah sai Allah ijarrabe ku da junanku ku yi ta kashe kanku kuma a banza a kashe ka a samu kuɗi a ci abinci a gina gida wani fa irin wannan fa masu kashe mutanen da abun nan shi ba shi yake ba amma shi da shi yake kullawa a unguwa yake yana komai a shi ya samu sana'a kawai sai dai shuna ka ya faɗi sunanka ya ce gashi nan kaza kaza da sauransu in an yi a sallame shi an zo wata rana aka kama wani aka ji za a kashe shi aka ce a ba da miliyoyin kudi aka bayar sai suka yi dabara duk kudin da za su dauka su bayar din sai suka yi musu alama duk suka musu wata alama gaba ɗaya iya adadin kudin gaba suka daure suka bayar ka duba tonan asiri da ubangiji yake yi wa mutane wata rana zo ana yin watanda watanda ake a unguwa nama an zo ana karban kudin wutan da sai aka ga wani ya fito da wannan kudaden cikin mutanen unguwa ya fito yana cewa wani dauka wani kai wanka dauka ya biya wa kamar mutane goma ko nawa duk ya zaro wannan kudin ya bare bare bare kwatsam wani ya san yadda aka yi abu fita ya yi wannan kudaden nan ne na kaza kaf aka kama shi a insha Allah shi ma watan dasa suka yi take kawai suka daddatsa shi kawai suka watsa shi a rami mutumin da yake tare da kai yake zaune da kai a unguwa guda kuna haduwa da shi a masallaci kuna kaza amma makiyi ne kai ai mun zo wani lokaci na bala'i wallahi wannan ta sa wai yau wai kowa ma wai sai ka je wai baka yadda da shi ba dan uwanka kuna tare amma sai ka kana shakka a kansa akan me kudi kudi mukama ya ce ka annama min alqulubi nukuratuhu kamar da aka zo za a yi kuɗi zuciyar ɗan adam Allah ya ɗauka ya haɗa akai sinadarin yin kuɗi akan kuɗi mutum ya rufe ido ba abin da zai yi ba a sunan kuma ana tara su ba su hana hawan jini ya kama kai kashe ka ba kana da su ga sunan an tara su ba su hana ciwo zuciya ya kama ka ka mutu ba wani babban attajiri malam bai da lafiya mun je gaishe shi malam abun tausayi malam Allah ya hore masa malam talauci dai bai san shi ba komi da ka sani iya dai bukata ta rayuwa Allah ya tara masa abin da ya fi karfin tunaninsa da na 'ya'yansa da zuri'arsa ga baki daya amma wallahi malam muka zo muna magana malam kamar zai fashe da kuka Allah ya dora mai ciwo duk sati bin duniya sai an dauke shi an kai shi ingila ko an kai shi indiya ko an kai shi gaza me za a yi zo ake aje a kwashe wani abu a jikinsa a zuba masa sabo duk sati sati biyu ya ce zurubtun jirgin nan kada ya ishe shi da cikin da wayewa ya ishe shi bala'i ya ce baya jin daɗi in ka gan shi za ka ɗauka jiho shi aka yi daga kabari duk ni'imar Allah ya cire ta amma fa ga harkoki suna gudana Allah kenan sai itara maka duniyar kuma ya hana ka lafiya suna nan da yawa barkace a kwance sai dai a ɗauka a ajiye kuɗi kuma suna ta hawa kamfanoni suna ta gudana al'amura suna ta tafiya amma Allah ya hana ka lafiyar da za ka haɗa dukiyarka ga baki ɗaya ka bayar ba za ka samu lafiyar ba tunda Allah bai ga dama ka samu lafiyar ba kuma in ba sa aka yi ba a haka za a tafi sai dai in mutum yana da rabo kuma Allah ya taimake shi ya sa ya dan warke ya miƙe in ka ga mutum yana abin da ya ga dama lokaci ya samu Allah ne ya dan daga masa kafa kyale shi so yakan iya faruwa ko kana da mulki ko kana sarauta ko kana kaza da sauransu amma kuma Allah ya cire maka mai kwanciyar hankali ya cire maka jin daɗi ya cire maka natsuwa annabi ya kafa doka a kansu sun shiga damuwa tabbas kuma yana sane da damuwar da suka shiga ya ce manzan Allah ya hana a yi mana magana wa na hannabi sassan an kalami wa kalami sahibayya yan uwana hilal da murara saboda su ma sun ƙi su je yakin tabuka ba tare da uzuri ba ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا annabi bai hana a yi magana ga wani daga cikin waɗanda ba su yi yakin tabuka ba akwai munafukai da waye da mutane da suka ba da uzuri sun kai mutum kusan tamanin amma mu kadai ne mu ukun nan annabi ya ce kana kula mu sauran fa sun ba da uzuri sun tsallake sun wuce suna can suna mana dariya ya ce fashtanaban nasu kalamana mutane suka ƙaurace mana suka ƙi mana magana kwata-kwata ya ce falabistu kazalika hatta fala alayya al'amur haka na zauna al'amari ya tsawaita a gare ni wa ma min shay'in ahammu ilayya min an amuta fala yusalli alayya nabi sallallahu alaihi yace wallahi ni babu wani abun da ya dame ni a cikin wannan yanayi kawai sai na fara tunanin mutuwa ya ce yanzu in na mutu fa kenan annabi sallallahu alaihi sallama kenan kenan ba zai mun sallah ba ya ce to wannan bala'in ne shi ya fi damuna tun da annabi baya mun magana yanzu to wannan yana nuna in na mutu ba zai mun sallah ba kenan ba daɗi ko kuma annabi ɗin ya zo ya rasu sallallahu alaihi sallam fa akuna minan nasi bitilkal manzila annabi ya zo ya bar duniya ni kuma mutane suna gani na da wannan matsayi da annabi ya ce a daina kula ni ni wannan shi ya fi damuna annabi ya mutu ba a yafe min ba manzon Allah sallallahu alaihi ya mutu alhali ya hana a yi mun magana kenan har duniya ta tashi ni yanzu an daina kula ni to wannan ni shine bala'in da ya fi damuna fala yukallimuni ahadun minhum wala yusalli alayya ba wanda zai mun magana kuma ni din ma kenan in na mutu fa ba wanda zai mun sallah kabu ya tsorata ya shiga wata damuwa kwarai da gaske a wata riwaya ya ce wala yusallimu alayya badr na wala yusalli alayya ba wanda zai mun sallama a maimakon ba wanda zai mun sallama ya ce muna cikin wannan yanayi wallahi malam sai da kwashe kwana hamsin kyar ba wanda ya taɓa yi masa magana to malam kaga wata nau'i na azaba malam ya ko kurkuku aka kai ka ai amma magana ko to shi annabi bai sa shi a kurkukun ba a gari ya bar shi yace kuma wani ya mai magana daga baya aka ce aka kawo doka aka ce duk matan ku ma su kaurace mu mata aka ce duk matan ku kar wacce mace da ta je wannan ai sai wani a cikinsu matarsa ta zo take magana ce ya rasu lallahi daman shi dai wannan tsoho ne gajiyayye ne bai da wani bai da ma wani bukata bai da abin ba za a dan mun izini in dan taimaka masa dan hidima ruwan wanka da dan abin da zai cewa da ya riga ya tsufa nabi ya ce je ki mai aka ce kowa ya ƙaurace musu hatta 'ya'yansu ba ka zo gida ɗanka ba zai ma magana ba matarka ba ta kula ka ba abokinka ba zai kula ka ba kowaye to malam kaga doka ta Allah kenan shine ake so kullum masu fada da tsarin Allah su bari su bari a dora mutane akan tsarin Allah dokar Allah shine mutane suna cikin daki za su bi mutum in dokar Allah ne yana cikin ɗaki yana cikin banɗaki zai yabi Allah ba haka ba ne ko muna banɗaki wallah muna tsoron mu saba wa Allah ko a ɗaki muke mu mu kaɗai muna tsoron mu saba wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allahu akbar yace muna cikin wannan yanayi mun shiga damuwa hatta idza zaqat alaihimul ardu bima rahubat wa zaqat alaihim anfusuhum yace kawai sai Allah ya saukar da fa anzalallahu taubatana ala nabihi sai Allah ya saukar mana da tuban mu ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma hina baqiya thuluthul layl al-thuluthul akhir min al-layl saura karshen dare ɗaya bisa ukun dare na karshe Allah ya ce ya saukar da aya ya fi mana wannan bayan kwana hamsin kenan daga hana a yi musu magana a lokacin manzan Allah wasu sassan inda ummi salama manzan Allah yana wajen ummu salama matarsa kabu ya ce kuma alhamdulillah wa kanat ummu salama muhsinatun fi sha'ani tana mace ce mai kyautata mu ina da we are in good terms kenan da ita mana akwai kyakkyawan fahimta a tsakanina ne da ita kuma mace ce mai taimaka mun wato ta damu maniyatun fi amri wato ta damu da sha'anina kuma tana taimaka min akan al'amarina ai za tu i'ana fi amri tana taimako na a cikin al'amarina na rayuwata um, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya umma salama tiba alaka ita ce matar farko da ta fara samun albishir din an yafe wa kaf qalat afala ursilu ilayhi fa ubashira tace ya rasulullah in aika in masa albishir to daga nan ne a shari'a ake son albishir an gane duk lokacin da abin alheri ya samu wani to kai maza a matsayinka na masoyi mai kauna kai maza ka fara gaya wani dan ku bai zai manta da kai wace a ai ina tunawa wani ne ya min albishir din kaza kar ka bari wani ya riga ka ana son albishir saboda yin albishir wa dan uwa yana ƙara ƙulla zumunci da soyayya ko da ku ba kai ka bashi ko kobo ba labari ka zo ka zo wucewa ne kace tab ai bari ne maza maza kaga ummu salama a'a to ki bari mana manzon Allah ya gaya masa ita take neman ta samu credit din da haka daga nan ake so in mutum ya yi alheri ko aka yi masa alheri to ka yi ƙoƙari ka kai mai labarin ƙware ba wai ka kai masa shari ba amma maƙi malam baya maka albishir munafikinka ba zai taɓa ma albishir ba munafikinka in ya ji alheri ya same ka malam baya iya bacci ai ƙwarai kuwa a ƙuntace gaba ɗaya yini zai yi yana cikin bakin ciki saboda wani abun alheri ya same ka ba zai iya gaya ma ba wallahi azimu malam in ko ya gaya ma to ba yadda zai zai zo yana faɗa yana dariya ne amma zuciyar tana tafasa da wuta da ku zama masu yi wa junanku albishir shi sa ta ce bari ta maza idan ya haɗe nasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wai ya ce masa ya ce mata wai wai ai mutane za su zo su miki cincirindo yan kabila addaus da sauransu su zo mana irin abin da ake nufi za a samu cinkoso kinaya ne akan alizdiham murna saboda mutane tsakani da Allah bayan da za su yi doka ce ta Allah sun damu da haka yau in ke kika ba da labari an yafe ka abu ai zuwa za a yi a zo a cika miki gida a miki cincirin do kai sai su hana ki ma bacci karki haka sauran daren nan ba za ki bacci ba ita fa malam ita ummu salama a wannan daren fa irin karfe ukun dare ko karfe hudun dare a lokacin fa take so annabi ya bata dama ta aika wa ka abu kafin ma asuba shine annabi ya ce ai sai a hana ki bacci ƙarshen daren a bari a yi haƙuri gari ya waye eh na eh wata wata tarbiya kenan da yanzu ba ma yin ta malam tarbiya da ba ma yin ta ɗabi'a ce musulunci ya koya mana in abin alheri ya samu mutum to fuffutowa ake a zo a same shi ana ta masa murna amma wallahi yanzu malam kowa ya bi zai ma ba za ka ga alheri ya same ka na kusa da kai ya iya buɗe baki ya ce wani ashe abu kaza ya faru Allah sa albarka wallahi ba zai ba saboda rayuwar baƙin ciki da muke yi da junanmu malam zukata ba kyau a sanannun abu ne mana malam yau kun lura ko suna aka yi suna da suna in aka maka haihuwa malam duk makota ranar bakwai sai an zo kowa ya haƙura da zuwa gona da mu'amalansa a zo a haɗu ba shi ne ake cewa taron suna ɗinnan na gargajiya da ake ba kuma har yau idan aka yi mutum haihuwa a ƙauye wallahi malam sai ya dafa abinci an fito da shi da sassafe ranar bakwai ɗin nan in tuwo zai iya yi in abinci zai iya yi a fito da shi duk makota kowa ya zo da ci amma yanzu a birni ka san wannan ha ina yi sosai ma shine asalin ba da gudunmawa taimako ai to shine take cewa bari ta ta yi kaza shine annabi yake cewa ai mutane za su yi muku cincirindo ashe ɗabi'a su ne in alheri ya samu mutum za a zo a haɗu yanzu mota za ka siya makocinka ba zai iya buɗe baki ya ce Allah sa albarka ba wallahi ba zai iya ba sai dai ya zage ka ce dan iska Allah dai ya san ma ina yake samun kuɗin nan kuma ku shawara da shi ba lokacin za ka nemi kuɗi ka gaya mai ina kake neman kuɗin wallahi malam ko wani abun alheri ya samu ɗanka ko na abu kuma ya sani wallahi ba zai maka ba jama'a al'amura sun canja jiya mun yi tafiya na dawowa a jirgi muka haɗu da wani babban mutum wallahi ya ganni sai zo ya karɓi jakata a airport sai ya ce a da Allah ka bari ka bari ya ce a ya ce ai bai zai yi wa malam bai zai yi wa na zo zan shiga jirgi ya ce wallahi ce ka wuce ya fari gane zuwa da shi da wani basarake suna tare kurin ya rabu da basaraken da suke tare da shi babban mutum attajiri mai matsayi a ƙasar nan ina faɗan sunan su kunsa shi ya karɓi jakata wallahi ni sai da ni kunya ya ce a ai Allah ya girmama muku dole mu girmama ku malam a first class yake a jirgin su ya fara shiga ya ce ba zan zauna ba sai na kai ka wurin zaman ka ya je ya kai ni can ƙarshen jirgin ya samun kayana a cikin kwaba na jirgi ya ce bari zai zauna kuma da aka tashi ya riga na sauka kuma ya tsaya sai da na fito to shine yake cewa malam mun samu tarbiyya ne daga iyayenmu da kakannin an ce mana mu girmama masu ilimi kuma mu abin da aka gaya mana in kai mutunta mai ilimi za ka yi albarka ya ce to ina maka wannan hidiman ne don allah ya mun albarka wallahi malam har muka kai har muka zo airport suna da kayan su za su dauka ni ba da wani kaya kawai wuce zan an zo za a dauke ni wallahi sai da ya fito har mota ta sai da sai da ya zo har mota ya raka ne ce shiga mota ya rufe min mota ya ce to sai an jima malam da shi da wani basarake suke tafi wallahi baro sarkin to cikin tattaunawa wanda muke da shi ya ce malam a da a shekarun da suka gabata iyamu da kakanni haka kawai iyayenka za su ce kai ka je ka gaidawa ne ko kanin babanka ko yayan babanka ko abokin babanka ko wani kanin mahaifiya ko abinan dangi uba sai ce kai ka je ka gaidawa ne eh na je sai ce kai daɗa komawa je ka ɗauki daddawa ka je kai mata ka je ka kai masa je ka ɗauki kaza ka je ka ce ina gaishe shi sun koya wa 'ya'yansu gaida danginsu da 'yan uwansu mu ko yanzu ɗanka bai san gidan ƙaninka ba na'am kai ma ɗin ubansa ba zai gaishe ka ba kuma kana zaune da shi ka kace mai kuɗi ka ƙara wahala wallahi malam ku kwana ku tashi da ɗanka ya buɗe baki ya ce baba ina kwana wallahi malam 'ya'yan zamanin nan yanzu akwai waɗanda iyayensu sun haƙura ma da samu gaisuwa daga gurin 'ya'yansu saboda ba tarbiyya to wanda bai gaida ubansa ba ya zai je ya gaida kanin ubansa da yawa yanzu yaran zamani ba san kanin ubansu ba ba san yayan ubansu ba ba san kawunsu ba bai san yar mahaifiyarsa ba bai san kanwar mahaifiyarsa ba za ku duk juma'a sai ka je kai wannan wallahi da iyaye duk juma'ar duniya sai sun tura an je an yi zumunci to abin da ya saura mana fa a sallah ma karama babba ya kamata mu rinka tura yanzu dan abin da ya saura a tura yara gidan dangi an daina yi saboda tsabar barikanci rayuwar turanci rayuwar yahudawa kaga kai danginka kana da yan uwa kana da dangi kana da waye amma ba su san 'ya'yanka ba wata rana na taba daukan yara na na kai su kauye muka je an dan hutu ne kwana biyu uku haka suka zauna lokacin mahaifina yana raye sai ce kaga kai maza kame da su yaran nan ba za su iya zama a nan za su ci abincin nan ba na ce ai ba shi na ci na tashi su ma sai sun ci aka sa wani yaro na babban yaro na yanzu ba nan aka sa masa shayi a lokacin yana yaro aka sa masa shayi ba madara kawai sai ya sa kafa haka sai ya buge shayi wai sada ne wai ba madara aka kawo da ko dan wake ne ko da kosai ne sai tab ai da nan ka shafa masa mari ai kwarai da gaske na ce wallahi sai ya ce mahaifiya ta zo tana ta magana ya yi za ka yi kaza kaza kaza kaza ce wallahi sai ya ci sai ya ci dumaman nan kuma sai ya sha wannan shayi ku kawo ko kuma shi zai sha kuskure ne wannan rayuwar ta ƙarya wannan wadda ba ta da tabbas yanzu har yanzu a gidana wallahi ina da buhunan gero ko ko ake yi sosai lafiyayye Allah in zauna in sha kuma yaro ya sha kuma dumami alkawari ne damanni wannan sananne ina faɗa wa duniya ne kowa ya sani ni ban yadda wai wallahi ba haka bane komai yana iya canjawa akan me yanzu yaran mu fa yara in za su je makaranta nazari ko wani abu sauransu wai yaro wai ba zai yi wai ka sa masa koko a cikin robarsa ta zuwa makaranta ba ba zai wallahi sai wullan maka da shi sai dai a sa masa madara mai kauri da shayi kai ba uban baka ci madara da shayin ba amma shi ya ci yanzu duk yaran mu za su ci kullum sai an musu wainar kwai da indomi a ta cin indomi kamar ƴaƴan China ba dumame ka sa dumame yaro ya tafi shi makaranta ai bai zai yi bai wallahi alazim akan makalla imana cututtuka da mun ba magana ai to shi yasa ita rayuwa akan makalla ka gina ta akan daidai bawon Allah ne yake faɗa yake cewa har yanzu har yanzu babanmu yana tura mu ya tura mu ya ce mu je ƙauye mu je mu gaida kannansa mu gaida yayyansa kuma har yanzu yana zuwa kuma ba yanda za a yi ba yanda za a yi a ce na gaba da ni ban ce masa yaya ba ba ma cewa na gaba da mu ba yaya ba kai ko ba yayanmu ba ne na jini inda yana sama da mu sai dai mu ce yayawa ne ba ma kiran sunansu to wallahi yanzu malam ɗanka zai iya kiran sunan kama kai tsaye ko ya kira sunan uwarsa wallahi malam ka tura shi ki sai kira sunan uwar a gabanka ai tunda muka canja ko za mu ga canji sai mun ga bacin rai amma muna da musulunci muna da tarbiyya me yasa na kawo muku wannan kisan bin umarni amma yanzu iyayenmu ba su isa su ce mana mu yi ba saboda zamani ya zo ka jana yara ne ya za ka yi da su sai dai ka kyale su ka yi ƙoƙari ka kamanta ko da ba a so za a yi ta fushi za a yi ta wane ne za a yi ta mene ne to ka yi ƙoƙari ka kamanta wani yake ba da labari ya ce a gidansa ya ga ana wasa da abinci ya siyo katan katan taliya ya ga suna wasa ana zubarwa a sa mata ruwa a watsar da ita ya siyo shinkafa ya siyo kuskus ya siyo waye ya ce zan yi maganin ku ai da wata ya zo abin ya ga ya bari ya kare sai ya je ɗauko buhunan masara wallahi malam da dawa da na gero ya je aka nika aka yi gari mai kyau ya zo ya kafe a ya ce gashi nan bismillah ya ce za ku daɗe ba ku ci taliya ba za ku daɗe ba ku ci shinkafa to wannan shi za a yi ta tukawa a gidan nan wai ai a gidan ma akwai wanda ba sa cin tuwo ya ce hato mai mutum ya ga yadda zai ni dai ko Allah bai zai tambaye ni wacce na baku da yunwa ya ce gyara ne za a yi malam na ce kwarai kuwa kuma haka aka yi so duk wanda ya bar mace tana gigita shi tana wala gigita da shi na jansa a ƙasa ka zo ka siyo jarka ta mai ka zo ka ganta a kwanukan wanke-wanke man gyaɗa za ga ana tsayawa mata masu wanke-wanke suna zubar da mai saboda tsabar matan mu sun rena mana hankali a cikin wannan hali na matsi da ake fama akar makalla in ka bari wallahi sai sun talauta ka ka zo kana hasbunallahu wa ni'mal wakil hawan jini ya kama ka na damuwa tsaya ka saita al'amuranka kuma ina daɗa jaddada muku bi iyaye ku bi maganar iyaye kuma kar ku manta da al'adunku da kuka saba da su da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan umarni ya ce ga yadda za ya hana ummu salama ta gaya masa ne saboda a al'adarsa ta kyautatawa za su iya zuwa su cike gidan gaba ɗaya suna murna kuma hakan aka yi yayin da aka zo sallah asubahi manzo Allah ya sallah shikenan sai ana idar da sallah dama yawanci annabi yana ba da sako da asuba kawai azana bi taubatillahi alaina kawai sai tashi ya sanar yace jama'a ina sanar da ku Allah ya karbi tuban waɗannan mutane guda uku da na hana ku yi musu magana yace wa kana idza istabshara istanara wajhuhu yace idan annabi zai bada albishir sai kaga fuskar sa tana haske hatta ka annahu qit'atun min al-qamar yace wallahi sai kaga fuskar annabi yanda ka san wani yanki ne na wata ranar sai naga annabi yana farin ciki yana murna Allahu akbar ka duba fa bata masa akai Allah aka batawa amma yanzu Allah ya dawo ya ce ya yafi kawai automatically annabi kuma sai ya dawo ina farin ciki akan tuban da aka yi wa me aka yi waɗannan mutane ashe ba wai tsabar son sa ne da ra'ayinsa ne a jefa cikin wannan hali ba kaga shugaba kenan yana murmushi yake bayani wa kunna ayyuha salata alladhina khulifu anil amri alladhi wato qubila min haula'i alladhina atadaru ya ce mu ana nufin mutane guda ukun nan da ba mu je yaƙi ba waɗanda muka ba da hanzari kuma ba a karɓi hanzarinmu ba ko da ke ba mu da wani hanzari lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta wa ala salasatin ladina khulifu Allah ya ba da labarin waɗancan ya taziruna ilaikum munafikai za su zo su ba da hanzari na ƙarya idan raja'atum idan kun dawo ilaihim zuwa gare su wa tazaru bil batili Allah daman ya sani za su ba da uzuri da ƙarya yana sane wa zakaru bi sharri wa zukiru bi sharri ma zukira bihi ahadu wadancan mutum 80 da suka ba da hanzari da uzurori na ƙarya din aka kyale su sai gashi su kuma qur'ani ya ambace su da mafi sharrin abinda za a ambaci dan adam ba suna ganin sun yi escaping ba ba suna ganin sun wuce ba ba suna ganin sun tsira ba to kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su da mafi sharrin sifa da aka ambata muku gashi nan Allah ya ce ya yafe mana ka duba lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ya taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru ka ce da su kar ku ba da hanzari kuma ba za mu yadda da hanzarin da kuka bayar ba lan nu'mina lakum ya ce kadna ba na Allah mina fari kuma Allah tuntuni ya ba mu labarinku ƙarya kuke yi to shi yasa malam wani lokacin in kana zaune da mutane ko kana wani abu ya faru zaka iya zuwa ka samu mutane ka ba su labari na ƙarya ka ba da uzuri a ce a to shikenan ba komai kana ganin ka tsira wallahi sai Allah ya tona asirin ka wata ran duk wanda ya je ko ana wata harka ta jama'a ko ana harka addini ko ana wata harka ta mutunci ko na abu ya yi ƙarya ya ba da wani uzuri na ƙarya don ya tsallake ya ƙiye wannan aikin alherin ko na makamancin wannan ku ba shi lokaci ana nan ana zaune wata ran da kansa yana ba da labari zai ƙaryata kansa sai ce ai rana kaza lokaci kaza ai mun yi kaza sai a tuna a ai ko lokacin da ka ba mu uzuri ka ce kaza ne kai ma baka san ma ka tona asirin kanka ba shi yasa mutum ya zama seti kaifi daya mai gaskiya kai iya kokarin da zaka kai gaskiya idan ko baka yi gaskiya ba ka keta dokar Allah to Allah yana nan yana sane da kai kuma wallahi sai ya kunyata ka a gaban mutanen da kai musu ƙarya din nan ka tsallake abubuwa suna nan da yawa yan uwa ba sai mun ta buga misali ba suka ba da anzari da badili Allah kuma wato ya ƙaryata su lan nusaddiqakum anna lakum uzran ai ba za mu gaskata ku ba cewa kuna da uzuri kad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu har zuwa ƙarshe to wannan shine ƙarshen kissar Ka'ab dan Malik da ya bada labari cikakke kissa tana nan cikin littafin Riyadus Salihin na Imam An-Nawawi ya kawo ta cikakkiya ɗaliban ilimi za su iya komawa don su ɗauki darussa da ke ciki ya Allah ka azurta mu da biyayya gare ka a fili ko a ɓoye ya Allah kuma ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu ka yafe mana kurakuranmu bari mu dakata anan sai gobe insha Allah اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته